الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata biyu ga watan Dhulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci ne wuce mun tsaya kan hadisi na saba'in da biyar a cikin babi wanda ke bayani akan takwa a yau za mu ci gaba a kan hadithi na 76 wanda shi ne hadithi na uku a cikin babin عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ya ce maɗaikin Allah ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ni ina roƙonka al-huda shiriya wattuqa da tsoron Allah wal afafa da kamewa wal gina da kuma wadata abdullahi ibn mas'ud ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka musulunta tintini shi abdullahi ibn mas'ud ɗin yana lissafa kan shi cikin na shiddan musulunci in aka kilga mutane nawa ne wanda suka musulunta yana lissafa kan shi cikin na shidda abdullahi ibn mas'ud ɗaya ne daga cikin shi ne wanda ya fara bayyana alkur'ani wanda ɗaya ne daga cikin hussar na alkur'ani wanda suke ƙwararru wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke sanya karbi alkur'ani irin yadda ya sauka to ya karbi alkur'ani daga abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud ya samu shaida ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yawa mutum ne siriri wanda bai da kiba wata rana ya taka ice ya ebo ma annabi aswaki sai kawakun shi kwabirin shi sai ya bayyana ga sahabbai sai suka bushe da dariya saboda siririn kwabirin shi annabi ya ga abin da suka yi ya san kwabirin shi suke madariya annabi ya ce kun ga siririn kwabirin nan nashi da kuke gani to in aka zo aka aza shi ga sikeli na auna aikin bayi ranar tashin alkiyama da za a aza kwabri na abdullahi ibn mas'ud kawai shi kenan sai a aza dubucin uhudu a bangare guda wannan kawarun na abdullahi ibn mas'ud za su rinjayi wannan dutin na uhud inan wannan daraja ce wadda take ba ɗaya kaɗan ba abdullahi ibn mas'ud da radiyallahu anhu ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 32 shi ke rawaito wannan hadithi ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙoli annabi ya kasance yana cewa wannan irin lafzai yana nuna mamu annabi yana maimaita wannan lokaci zuwa lokaci wannan shi ne kana ke nunawa kana ya ƙoli ya kasance yana cewa kenan yana maimaita haka da yawa wannan shine jumhurin masu fassara hadithan ma'aiki suke nunawa in suka zo wajen kalmar kana ya ko kana ya fa'alu amma al'imamun nawawi a cikin sharhi na sahih muslim ya ce wani lokacin kuma za a ce kana ko kuntu sai ya zama abin so ɗaya ma ya faru ya ce a isha radiyallahu anha take cewa kuntu utayyibun nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sama annabi turare kamin ya shiga ihrami suka ce to wannan so nawa ya kasance so ɗaya ne kuma ta ce kuntu don haka alimamun nawawi ya ce abinda dai asalin kana ya ƙolo kana ya fa'alu kuntu a fa'alu take nunawa tana nuna yana maimaita haka ɗan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da yawan karkata wajen allah maɗaukakin sarki da addu'a cikin kowane lamari in yaje yaƙi shi ne addu'a in zai kwanta shi ne addu'a in ya tashi shi ne addu'a in zai shiga makewaya shi ne addu'a in ya fito shi ne addu'a in ya ƙari arwala addu'a in zai fita daga gida addu'a dukkan waɗannan ababe ne wanda aka hakaito mu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma in ya tashi addu'a ba irin addu'a yake yayi ta surutu ba wanda zai zama wannan surutun ba wani abu zai kawo ba kawai sai yawaita magana a'a annabi in yana addu'a tattara ma'anoni da yawa yake yi cikin yan kalimomi kaɗan so da yawa yake maimaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sai ka ji wata addu'a ta ma'aiki tana cewa Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam ونعوذ بك من الشر ده إفراد أسألك من الخير كله dukkan su wannan addu'o'i ne wanda suke tattaro dukkan ma'anoni cikin ‘yan lafuzza kaɗan to bari mutum yake cewa a nan nan yana cewa allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina allah ina roƙonka shiriya da tsoronka da kiyaye ka da kamewa da wadata wannan addu'a ce wadda ba ta bar wani abu na duniya ba sai ta sanyo shi cikin wannan daman me ake roƙo duniya da lahira to wannan addu'a ta haɗike duniya da lahira gaba ɗaya allahumma wannan asalin shi ya allahu ne ya allahu ne sai wannan yaɗin aka shafe ta da aka shafe ta sai aka kawo mim na umma din nan don ya zamo maimakon wannan ya wadda aka shafe don haka ba a haɗa ya da kuma allahumma ba za ka ce ya allahumma ba ko yallahumma yallahumma sai a cikin waka kurum wa shadda yallahumma bit ta'widi ibn malik ya ce a hada ya tare da mim ta ƙarshe wannan ya shuhubi ne idan hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma wannan shafi ne na a hada ya da kuma mim din nan abinda ake nufi dai ya allah inni as'aluka Allah ina roƙonka al-huda shiriya annabi yana roƙon Allah shiriya duk wanda kuma ba annabi ba shi ya fi cancanta ya roƙi Allah shiriya saboda shiriyar nan shine Allah ya sanar da kai shi ya sanar da kai hanyar shi sannan kuma ya baka dacewa da hanyar Allah din shi ne abinda alhuda take nuna ba kuma annabi ya karantar da mu roƙo na shirya a yini mutum lokacin da yake sallah zai ce ihdinas siratal mustaqim so sha bakwai in bai nafila kenan ba zai ce ihdinas siratal mustaqim saboda mahimmancin roƙon shirya don ita shirya ba a samunta da dabara ba a samunta da wayo ba a samunta da hatta karatu za ka iya kowace irin wayewa amma Allah ya fi shiryar da kai in bai so ba kenan shirya Allah ke bada ta idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu in Allah bai shirye da mutum ba sai ka ga kaifin hankali da basira ba za su yi mashi amfani ba muna buga misali da wanda za ka kallo ba ƙauye na nijar wanda wani bai ma yi karatu ba kuma a wani ƙauye yake wanda wasu ababe na rayuwa na cigaba babu su a wannan wurin in ya ga saniya sai dai ya kore ta sai ya kore ta in yawon saniyan nan suka taba shi sai ya je ya shafe su ko ya je ya wanke jikin shi dabba yake kallanta amma ka dauki kowane irin ilimi wanda yake nuna kaifin hankali in ka san shi to a indiya za ka samu wanda ya fice wajen wannan ilimin duk ilimin da ka san yana nuna kaifin hankalin wanda ya iya shi to za ka zo a jami'a ka samu malamin da ke karantar da wannan fanni din amma yana ganin saniya za ta wuce sai ya aje komi ya zo ya mata sujada yana ma iya zuwa ya kwanta a sa saniya ta rinka bi tana taka su tana wucewa wanda in yaro ko karami a niger ko yaro wanda bai karatu ba ya ga wannan sai ya bushe da dariya ya san wannan mashirmaci ne menene ya sa wannan ya zamo ya san wannan shirme ne wannan ya kasa gane wannan shirme ne wannan daga Allah ne don haka alhuda annabi ke roƙon Allah shirya Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka shiriya shiriya kashi biyu ce akwai shiriya wadda take ta nuna ma mutum hanya to wannan Allah ya shirye ta kowa da Allah yake faɗan ɗan adam ya ce wa hadaina wanda jidaini mun shirye da ɗan adam hanyoyi guda biyu hanyoyi na alkhairi da hanyoyi na sharri dukkan mun gwada mashi zafi ya rage wurin shi ya zaɓi wanda yake so ya bi wa hadainahu najdain wannan shirya ko kafirai Allah madaukakin sarki ya shiryar da su wannan shirya ne shine Allah ke cewa fa amma samudu fa hadainahu amma samudawa lalle mun shiryar da su wace irin shiryarwa an turo ma'aiki ya nuna musu daidai da rishin daidai hanya ta alkhairi da hanya ta sharri to irin wannan ana ce mata hidayatu irshad shiryarwa ta nuna ma mutum hanya to amma akwai hidayatu tawfiq shiryarwa wadda ke sa Allah ya sa ka dace kan hanya ga hanyar wuta ga hanyar aljanna amma wani ya san wannan hanyar wuta ce kuma sai fita wannan ya san hanya ce ta aljanna sai kauce mata saboda bai samu wannan shirya ta biyu ba shirya ta dacewa don haka irin ta ce allah maɗaukakin sarki yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kai ba ka shiryar da wanda kake so Allah shi ke shiryar da wanda ya so mutanenmu na zamani masu kawo cin karo da hadithai da ayoyi da su suke nan su kawo cin karo tsakanin aya da aya amma in ka bambanta tsakanin wannan hidayatu irshad shiryarwa ta gwada ma mutum hanya ita wannan ko kafiri a shiryar da shi hidayatu tawfiq wanda Allah zai baka dacewa wannan wanda Allah ya so yake shiryar da su to sai ka ga ayoyi ma ba su cin karo da juna saboda kowace an aje ta inda take idan ikhtalafat al-jihad fala yujadu tanaqur in ya zama na jiha inda wannan nasi yayi da inda wannan nasi yayi daban-daban ne to ba a samun tunga da warwara yanzu Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle tabbas kai ma'aiki kana shiryar da mutane zuwa tafarki wanda yake miƙaƙe kenan kowa da kowa annabi yana shiryar da shi wannan hidayatu irshad kenan innaka la la tahdi man ahbabta kai annabi ba ka iya shiryar da wanda kake so can an ce yana shiryarwa nan an ce bai shiryar da wanda yake so ana nufin ko kana son mutum kamar abu lahabin kamar abu talib baka isa ka shiryar da shi don kana son shi ba wace irin shiryarwa shiryarwa ta kasa ya dace kan hanya amma shiryarwa wadda take ta gwada mashi hanya ka gwada ma kowa har abu talib sai da ka zo kana ce mashi ya ce la ilaha illallah wadda kalima ce wadda za ka riƙe ta gaba ga Allah ka mai shaida da ita amma ga shari'a ta alhuda alhadi wadda yake shi hidayatu irshad ta zo mashi amma hidayatu tawfiq sai Allah bai sa ta zo mashi ba to wannan shine ake hada waccan aya ta faɗi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle tabbas kai kana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take mai karta da kuma wannan wadda ke nuna cewa innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shiryar da wanda kake so shiriya Allah ya sanar da kai shi ya sanar da kai addini kuma ya sa ka bi wannan addinin wannan ta Allah ce Allah yana annabi yana roƙon Allah ya shiryar da shi tare da cewa Allah ya gama shiryar da shi shi ma ne aka aiko yake shiryar da mutane saboda ni kullum musulmi neman ƙari yake na Allah ya ƙara shiryar da shi wallazi na tadau zadahum hudan wa atahum taqwa Allah yana ƙara masu shiriya kuma ya ba su tsoron Allah kaji aya ta hada huda da taqwa wannan ma ka ji hadithin ya ce nas'aluka al-huda inni as'aluka al-huda Allah ina roƙon ka shiriya shiriya shine Allah ya sanar da kai shi ya sanar da kai hanya ta alkhairi da hanya ta sharri ya baka ikon bin ta alkhairi da guje mata sharri wattuka shi kuma tsoron Allah mun yi bayani akan shi da yawa shi ne kiyaye abin da Allah ke so da barin abin da Allah bai so addinin nan shi ne aka takaice cikin ittaku ittakullah mun yi bayani baya addini dukkan shi gaba daya in bari ne in bari din nan sai aka haɗe ta cikin ittakullah ku kiyaye Allah da an ce ku kiyaye Allah ana nufin ku yi dukkan abin da yake bukata ku yi ku bar dukkan abin da yake bukata ku bari to wannan shi ne ake cewa takwa kenan in addini malamai sun takaice shi cikin abubuwa guda biyu to wannan abubuwa guda biyu i bari to ittaqullaha wannan ya takaice addinin cikin kalma ittaqu dinnan ku tsoraci Allah ku kiyaye Allah bi ma'ana ku aikata abinda Allah ke so ku bar abinda Allah bai so ita wannan attaqwa mun yi bayani da yawa baya wanda kaga ya tsira a lahira shine wanda ya ji tsoron Allah a baya mun yi bayani yadda take tseratar da mutum yadda take kaza take ba mutum mafita take ba mutum kaza a ƙarshe lokacin da Allah zai faɗi labarin abin da zai kasance ga kafirai ranar tashin alkiyama kafirai makaryata Allah ce waye wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda in aka waye gari ranar tashin alkiyama tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda zaka ga waɗanda suka ma Allah ƙarya wujuhuhum muswadda fuskokinsu suna baƙi ƙirin alaisa fi jahannama maswan lil mutakabbiri shin wutar jahannama ba ita ce mazauna ta masu girman kai ba sai Allah ya ce wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazati la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun sai Allah ya tsiratar da waɗanda suke tsoron Allah wanda ba wani abu wanda yake mummuna wanda zai same su wala hum yahzanun kuma ba za su yi takaicin abin da suka bari baya ba kina annabi na tambayar Allah at-taqwa dan ita ce ke sa mutum ya samu rayuwa mai daɗi a wannan duniya kuma in yaje lahira ya tsira wal asafa da kamewa ita ma wannan kamewa tana daga cikin jawami jawami'ul kalim wanda Allah ya ba ma'aiki kamewa an ambata ta wajen bangaren abin da ya shafi sha'awa Allah madaukakin sarki yace wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughdiyahum Allah min fadlihi wadanda ba su iya yin aure su yi kokari su kama kansu hatta yi wudiyar Allah min fadlihi har Allah ya wadatar da su daga fadlashi an ambata al'afaf wajen ɓangaren kamewa daga abun mutane wa man kana ganiyan falyasta'atif wanda ya kasance mawadaci ne wajen ɓangaren dukiya ta marayu falyasta'atif ya kama kanshi kai ya ci dukiyar marayu inda yana da wadata wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kenan amma ita wannan kamewa kuma tana zuwa ne cikin kowane abu in ka dauki wajen bangaren takwa kamewa daga abinda Allah bai so shikenan ya dauki bangaren duk abinda aka hana ka ka rabu da shi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah kamewa kamewa ta wajen ɓangaren mata kamar yadda ya zo faliyasta a fifin ladina la ya ji dole ne kahan don annabawa kansu suna neman sifantuwa da wannan sifofin yusuf alaihi salam yana roƙon Allah in dai ba Allah zai kiyaye shi ba daga ɓangaren abin da ya shafi karkatuwa zuwa ga mata ya ce wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilayhinna Allah in habbaka kauda mana kaidi na mata ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su wa akun min aljahilin in zama kuma daga cikin waɗanda ba su san Allah ba alhassan basari yana cewa gani na shekara kusan tamanin ko abin da ya kama da haka ya ce amma za a iya bani rukon dukiya ta musulmi gaba daya diyawan miliyarat wanda za a iya ajewa a ce wannan amana ce ga hannunka ya ce zan iya ketare su ba tare da na waiwaya musu ba kuma na san wannan yawan dukiya bai isa ya ɗauki hankalina ba ya ce amma ban iya amintuwa da baiwa wadda take baƙin ƙirin mace inda za a aje ta tare da ni kina da haka annabi ke tambayar allah ya ba shi al'afaf kamewa sai an roƙi Allah shi kamewa in aka ce kamewa wajen ɓangaren mata yanzu abin da ya shafi kallace-kallace a waje ne ko kuma a cikin ababe kafafe wanda aka turo wa mutane wanda suna matsala dajjal na wannan zamani ido kiyaye ido kai ya zama mutum ya bude idan shi shi ma nau'i ne na iffa kiyaye ji ababe wanda suke zuwa wajen kira da maganganu shi ma a kiyaye su kiyaye harshe da abin da za a furtawa shi ma a kiyaye hannu da abin da za a tabawa ƙafa da abin da za a takawa a je dukkan waɗannan suna matsala isa ne wajen ɓangaren abin da ya shafi shahawat sannan ifa abin da ya shafi kayan mutane kudin mutane ba ruwanka da su yanzu an kawo wani zamanin da mutum abin da zai shigo aljihun shi ba ruwan shi da cewa ta hanya halali ya zo mashi ko kuma ta hanya haram kawai abin da bai zo aljihunka ba shine haram a fahimta waɗansu mutane to wannan ma yana bukatar kamewa don Allah ya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif ya kama kanshi akan dukiya ta marayu kan ya ci komai daga ciki to haka dukiya ta mutane ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum kinan kamewa daga dukiyar mutane kamewa daga roƙon mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah duk wanda ya kame ya ki roƙon mutane ya ki tara ma mutane hannu to Allah madaukakin sarki zai sa mashi iffa a zuci kidan kamewa ita nan kalima ce wadda take jami'a ta shafi dukkan abin da ba mai kyau ba ka roƙi Allah ya baka al'afaf kamewa daga gare shi walgina annabi yana roƙon Allah ya ba shi wadata wannan yana nuna maka wadata abu ne wanda yake mai kyau annabi yana roƙon Allah ya arzata ni a cikin sallah yana tasowa daga sujida mai zai ce اللهم اغفر لي وارحمني وآفني واهدني وارزقني yana roƙon Allah ya arzata shi nan kuma yana roƙon Allah ya wadata shi saboda fadla wadda ke da wadata in aljanna za ka nema in Allah masa maɗaukacin sarki yasa kana da kuɗi to kana da hanya ta neman aljanna kusa-kusa don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka ga mawadata suna aikata abin da su ma suke aikatawa amma kuma su mawadatan suna aikata abin da sauran talakawa ba su iya aikatawa suka ce zahaba ahlul juhuri bil ujur to gaskiya masu kudi sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna yin sallah irin yadda muke yi wa yasumuna kama nasum kuma suna azumi irin yadda muke yi wa ya tasaddaku da bifudoli amwali ga shi sai su ɗauki dukiyarsu su ba da sadaka mu kuma ba mu da abin da za mu iya ba da sadaka annabi ya ce to bari in faɗa maku wani abin da za ku tsere ba in kuka tsere ba mutum ba zai tardo ku ba wanda kuma ke gaban ku za ku iya tardo shi shi ne tasbihin nan wanda ba mu ba shi kula ba subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar talatin da uku annabi ya ce ku rinka yin wannan sai mawadatan suka ji hakan sai su ma suka yi sai wannan talakawa suka ƙara komo annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ai sun ji abin da ka bada su ma kuma suna yi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to wannan fatla ce wanda Allah ke ba wanda ya so don haka annabi ke cewa madalla ga dukiya wadda take ta alkhairi ga mutumin kirki wanda zai shigar da ita wuri wanda yake na alkhairi annabi ne ya zana mutane wanda suke mutanen kirki annabi cewa duniya ta mutane ne wanda suke guda uku ɗaya daga cikinsu mawadaci wanda Allah zai sa shi ya rinka ɗaukar dukiyar shi yana sawa cikin hanyar Allah don haka yadda za a nemi ilimi a nemi kuɗi haka nan don rufin asiri na kuɗi jama'a sun kai a neme su saboda duk in kaga wasu wulakanci suna tunkaro ɗan adam to ya ki tashi ya nema ne sai a wulakanta shi yadda ake so a mashi yadda ake so saboda 'yan kuɗi wanda ba su kai suka dawo suka kawo ba kuma sai ka ga wawa wanda bai da tunani kuma ya nema kuma ya same su wani rufe bakin shi bai iya ba amma da ya nema Allah ya bashi to kai mai wayo kuma in Allah ya sa ka nema kenan za ka ƙara akan yanda wawa ya nema ya samu don haka a tashi a neme su kamar yadda za ka neman lahira wannan qur'ani ne ce haka wadda فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كنيمي لا يرى da abin da Allah ya baka to kakka manje da rabanka da wannan duniya zama mutum ya zanna bai komi zai kai ya rinka tara wa mutane hannu kuma kaji yadda Allah ya tashi fifitawa cewa alyadul uliya wanda zai dauka ibada kenan hannu wanda za ta dauka ta bada khayrun min alyadi sufla ta fi hannu wanda za ta tarawa ta karba in ba wani abu da ke nuna neman kuɗi yana da fadla sai annabi yana roƙon Allah ma ya bashi wadata to don haka wadatar nan kuma ba roƙon ta ake kawai haka ba sai a tashi a yi yunƙuri a ba hanya wanda ke sa a wadatu din Allah maɗaukakin sarki sai ya wadata mutum saboda in Allah ya sa ka wadatu to a lokacin za ka samun dama in gaskiya ce ka faɗe ta in wani abu ne ka zartar da shi nan ne za ka kare kanka daga wulakanci duk inda zai fito idan haka kima ta kuɗi don haka allah maɗaukakin sarki ke ce musu khaira a ayoyi daban-daban kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan anan abinda ake ce ma alkhairi wannan shine kuɗi don haka yadda ake neman ilimi yadda ake bauta ma Allah a tashi a nemi kuɗi saboda a yi abin da za a yi kuma saboda a kama kai kuma saboda a nemi aljanna yadda Allah maɗaukakin sarki ya yabi wanda ke da haƙuri cikin waɗanda musiba ta sama haka ya yabi wanda yake da wadata kuma ya ji daɗin rayuwa Allah da ya ce ni'mal abdu innahu awwab cikin sha'anin ayyub alaihi salam wanda ya haƙuri haka kuma ya yabi annabi sulaiman cewa ni'mal abdu innahu awwab dan haka dai ka ai tunanin cewa wannan abu ne da ɗan duniya a'a in baka ci sa'a ba sai ɗan duniyar da kake makallan ɗan duniya ya shige aljanna kamun kai ɗan lahirar da kake ganin abin da kake na zaunawa na rashin neman kuɗi da kuma zaunawa kana jiran a baka ka ki motsawa eh sai ka rinka tsammanin wannan shi ke nuna ku yan lahira ne sai ka je katar da ya shiga aljanna kamun kai da kuma ka gaba a yi kowace ba yanzu hajjin nan da ake yi da mi ake yin da sai da kuɗi yanzu karatu ma ba ka iya yin shi sai da kuɗi ala ayyati hal hadithi wanda yake wannan hadithi ne wanda yake ya tattaro komi da komi ya kamata mu haddace shi اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى wannan ta haɗe alkhairi na duniya da na lahira gaba ɗaya ka roƙi alkhairi na lahira alhuda wa toka wal afaf kamewa tana sa ka zauna duniyar ka lafiya lau ba wanda zai tuhume ka ba wanda zai rena ka ba wanda zai maka cewa ka dame shi sannan algina zai sa ka samu rufin asiri kai dukkan abin da kake yi na wannan duniya ka nemi duniyarka da lahirarka don haka addu'a ce ta cancanci a haddace ta kamar yadda sauran addu'o'i na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke الحديث الرابع حديثي wanda yake na hudu عن أبي طريف عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طريف أبي طريف عدي ابن حاتم الطائي عدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمعة ألا يناتيوا من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها هو الذي وترنتوا sai ya ga abin da ya fi zamowa tsoron Allah akan abin da ya rance akan shi ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce faliyatti attaqwa to ya karkata da abin da ya fi zama alkhairi mutum da ya rantse ba zai aikata alkhairi ba kowa kuma ya san yadda aikata alkhairi yake sai ya bar wannan abin da ya rantse kan shi sai ya aikata abin da ke tabbatar da tsoron allah sannan sai ya kafara ta rantsuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya yi rantsuwa ba zai ba wanda ya rinka yada tuhuma wadda aka ma yashki aisha radiyallahu anha ba Allah sai da ya kawo wani dan zargi kaɗan ya hana yin haka ɗin Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum kan masu daraja daga cikinku masu wadata wasa'ati kan masu wadata daga cikinku su yi rantsuwa cewa an yuktu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah su yi rantsuwa cewa ba za su bada ba su ba ulil qurba ma'abuta kusanci da miskinai da wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ba su hana su abinda za su hana su ta hanyar yin rantsuwar ba zan ƙara ciyar da shi ba wal ya'fu wal yasfahu su yi haƙuri su kau da kai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba kusan Allah kuma yayi maku yafiya haka Abu Bakar radiyallahu anhu ya maida abin da yake ba wannan babun Allah to dan haka mutum yayi rantsuwa akan wani abu sai ya ga abin da ya rance din nan bari shi ya fi zama tsoron Allah shi ya fi zama alkhairi to abin da ke da kwai shi ne sai ya yi abin da yake alkhairi ne to amma a wani hadithin sai aka ce faliyati taqwa shi kenan a a hadithai kansu sai an rinka hada junansu ake iya fahimtar su sosai a a falyukaffir kafara ta yi sai ya yi kafara ta wannan rantsuwa da yi sai ya aikata abu wanda yake na alkhairi ne ya bar abin da ya yi niyyar bari shi ko ya ce ba zai yi shi ba to amma in yi hakan sai ya kafara ta rantsuwa kinan duk wanda ya rance akan wani abu kuma haka ya kamata ya yi kowane abu ne ka rance akan shi sai ka ga barin wannan abin shi ya fi zama alkhairi to aikata abin da ya fi zama alkhairi sai ka yi kafara ta wannan rantsuwa الحديث الخامس عن أبي أمامة سبي بن عجلان الباهلي دقى أبو أمامة الباهلي ينجي يوانا قبا ترجمة ودن متعلي تزو فبدا أمك تدكو وليس أن يترجم شيء to zai zama an ja abin da yawa shi ba kuma ta munasaba ta zo ana yin tarjama su insha Allah qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhthubu fi hajjati alwada naji ma'aikin Allah yana yin khutba a hajji da yayi ta barkwana wanda daga wannan hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ƙara yin wata hajji ba don haka aka sa mata suna na hajjatul wada faƙala a wannan khutba wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ya ce ittaqullah ku kiyaye Allah wa sallu khamsakum ku sallaci salloli guda biyar naku wa sumu shahrakum ku azumci watanku wa addu zakata amwalikum ku ba da zakkar dukiyoyinku wa ati'u umara'akum ku bi shugabanninku in kuka yi haka tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ta Allah ubangijinku kaga anan an fara da abin da ya haɗe komi da komi kamar yadda kuka ji in aka ce ittaku an gama kamar an ce ku yi sallah ne ku yi azumi ku yi zakka ku bi shugabanninku in aka ce ittaku rabbakum ittaqullah kamar an gaba komun abin da aka ambata na to wannan wani bangare ne na balaga wanda za a ambata abu gaba daya sai a koma ana kawo ɗaiɗaikun shi wannan abu ne da aka ce ittaqullah duka ya haɗe ababen da aka ambata din nan mun yi bayani a baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sallu khamsakum ku sallaci salloli guda biyar bayan la ilaha illallah ba wani aiki wanda mutum zai yi wanda ya kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa alamu anna khaira a'malikum as-salah kusan cewa mafificin ayyukanku ita ce sallah duk abin da za ka yi in ya zama da ka watsar da sallah baya to wannan bata lokacin ka kake dan farkon ababen da za a rinka hasaba ka ranar tashin alkiyama shine magana akan wannan salloli kiyaye sallolin akan lokacinsu ba da su yadda annabi ya yi su yin su a cikin jama'a wannan ɗaya ne daga cikin ababen da zai zammana maka aljanna zai sa ka samu aljanna barin sallah kuma mugun abu ne wanda yake babba mutum zai fada tsakanin hukuncin malamai wasu su ce kafiri ne wasu su ce fasiki ne kaji ba mutumin kirki cikin sabani da malamai su kai ko ne ka zama fasiki ne da barinka da sallah ko ka zamo kafiri ne sabani da malamai suka yi akan kai mai barin sallah wasu mu shahararkun ko azumci watan ku in ramadana ya zo ya zama na an azumce shi shi ma ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci yin azumi annabi kuma ya ce alaika bis saumi yake faɗa ma wani sahabi cewa ka yi ƙoƙari ka riƙe azumi hannu biyu فإنه لا عدل له azumi bai da wani abin da zai kai shi lada yin guda kadai azumi guda kadai in kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama yau man fi sabilillahi ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa azumi guda in kai Allah zai nesantar da kai daga wuta nan aka ce Allah zai nesantar da fuskar shi daga wuta wannan a bangaren balaga min itlaqil juz'i wa iradatil kull min itlaqil juz'i wa iradatil kull kenan da aka ce fuska Allah zai nesantar da kai gaba ɗaya bane ba Allah zai nesantar da fuskar ka sauran jikin yana cikin wuta ba alqur'ani ma ya nuna irin haka lokacin da Allah ke cewa wa haifu ma kuntum farallu wujuhakum shatrahu duk inda kuke ku fuskantar da kanku nan sai aka ce fuskokinku alhali da mutum zai kalli alqibla da fuskar shi sauran jikin nashi yana kallon wani wuri wannan bai fuskanci alqibla kenan Allah zai nisantar ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 khalifan ai Allah zai nisantar da shi gaba daya an ambaci fuska saboda daraja da take da ita azumi guda ɗaya kaɗai zai nesantar da kai daga wutar jahannama saba'i na kharifan shekara saba'in to in kai azumi talatin fa ne ba saba'in saba'in shekara saba'in saba'in so talatin haka allah zai nesantar da kai daga wutar jahannama kenan wannan ya nuna maka cewa lalle azumin nan kau ba abin da ke daidai da shi sawa'an na farilla ko kuma na nafila wa an tu zakata amwalikum ku ba da zakata dukiyoyinku abinda Allah ya nema gare ka cikin abinda Allah ya arzata ka shi Allah cewa ce wa atuhum min malillahi alladhi ataku yani ku ba talakawa wanda ke neman ku taimaka masu yadda za su yanta kansu ku ba su dukiya wadda Allah ya ba ku kenan me Allah ya nema gare ka biyu da rabi cikin ɗari kaɗai kai da Allah ya tara ma dukiya wadda za ta ishi malayin na mutane Allah ya zai ɗauki kai kaɗai ya baka ba don wayanka ba ba don ya fi sanka ba akwai mutane wanda suke bauta ma Allah suna wahala amma kuma cikin mugun abu suke na talauci to Allah da ya maka hakan godiya ga Allah taftazi ka hidda biyu da rabi kurum ka ba wannan talakawa yadda Allah ya ce ka bada ta hakan ne Allah zai samu dukiyarka albarka kuma ya zamana in ka je lahira ka samu tsira to amma sai ya zamana mutum wannan dukiyar ya rinka ganin kawai wayan shi ne don haka sai ya ki ɗauka ya ba Allah to hadisai sun nuna a baya cewa wannan dukiyar ita ce za a maka lalas da ita a maida ta wuta a rinka ɗanɗana maka a jiki ko kuma a maida ta maciji mugu gaban tsoro ya rinka cancakarka yana cewa ni ne dukiyarka ana maluka ana kan zuk ni ne dukiyarka wadda ka tara ka tafi da zakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk dukiya wadda ba ake fidda mazaka ba a ce mata kanzi lokacin da Allah ya ce wallani ne kani zunar zahaba wal fiddata wala yunfiquna ha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim wanda suke tattara zinari da azurfa sannan ba su fidda ta dan Allah kama su albishir da azaba mai radadin gaske yau mai yukma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ana za a rinka ɗanɗana mashi wannan wuta ana sa mashi ga goshi ga gefen jikin shi ana ce mashi abinda ka tattara makanka kenan don haka ku ɗanɗana abinda kuka tattara annabi ya ce duk dukiyar da ake fidda ba zaka ba a ce mata kansu ba ta shiga cikin wannan abin da aka ambata don haka mawaki na hausa ma kai ko ya ce a tabbasalu ta'ihan shari'an bimali إذا قيل الزكاة تقول لا لا ومنعك للزكاة تراه خيرا يكون عليك بعد غد وبال يذكر الروى أتبخل تائها شبها بمال كان روى كان من الفهر دزاري دكني إذا قيل الزكاة تقول لا لا إن أكتب بعد زكاة تقول آه بذن بعدها wa man ruka lil zakati tarahu khairan yanzu hana zakkan ne kake ganin alkhairi ne yakunu alayka ba'da gadin wa ba'da in aka wayi gari ranar tashin alkiyama wannan zakkar za ta zamo wanda kake badawa za ta zama mamugon abu ko dai maciji wanda zai ta cancakarka ko kuma a rinka ɗaukar wutan ana maida ta wuta tare da ƙarfe ana lalata maka jikinka وأطيعوا وأطيعوا أمراءكم كبشوا غبنوكم بنشوا غبني Allah madaukakin sarki shi umarni da shi Allah madaukakin sarki shi ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulul wa atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi ma'aiki ku bi shugabanninku annabi sallallahu alaihi wasallama nan ya jero yin sallah da azumi da ba da zaka ya jero su sai ya ambata bin shugabanni tare da su wannan shine malaman usulul fiqh suke ce madila da tuqtiran a dauko abubuwa a jero su ko da mahimmancin su bai zama iri ɗaya bane yana nuna wannan ababen suna da girma a musulunci kana ga arkan na musulunci fa su ne aka jero sai aka kawo bin shugabanni ciki bin shugabannin nan kuma ba a ce sai shugaban daman kana tare da shi ba ba a ce sai shugaban ya birge ka ba ba a ce sai kun kaga yana kana son shi ba ko kuna tare da shi ko ya birge ka a'a ko da bai birge ka ba ko da ma bai kamata kake ganin a ce shi ne shugaban ka ba umarni na shari'a ya ce bi shi annabi cewa yayi wa in ummira alaikum abdul habashi ku larabawa wanda kuke farare ne masu kyan gashi masu kyan kaba da a ce za a shugabantar da bawa wanda yake mutunan habasha kan shi ya zama kamar dabino wanda ya baki kirin ya bushe ko inabi wanda ya zama na ya yi baki kirin ya bushe ga ya bawa daman larabawa suna tsantsanin a ce bawa zai sa su wani abu ga ya mummuna annabi ya ce ko irin shi aka sa shi ya zama shugaba gare ku a wata riwaya ta'ammara ko da zuwa ya yi anshi mulkin in ya shugabance ku to ku ji abin da zai faɗa muku ku ji abin da zai hana ku a wani hadisin cewa yi ku bi su wa in zarabu zahraka wa akhadhu malaka ko da su bigi bayanka su baka kashi su karɓi dukiyarka wannan yana cikin sahih muslim me yasa ake umarni da bansu saboda zaman lafiya na al'umma abinda aka makaɗin nan kai kaɗai aka mawa kai kaɗai ka cudu in aka fito aka ce za a yi fito na fito da su to al'umma ne za su cutu rishin birge kaɗin nan da baya kai kaɗai ne bai birgewa kai kaɗai za ka cutu da kana ganin wani na shugaban ka wanda bai birge ka ba amma lokacin da za a cewa ba a yarda ba a tashi ƙarfi na ga hannunsu makamai na ga hannunsu to al'umma ne za su cutu to shari'ar musulunci tana gabatar da maslaha ta al'umma akan maslahan mutum guda an gane to wannan in aka ce a yi masu biyayya shari'a ce ta ce a yi masu biyayya ba malamai ba ne saboda yanzu duniya ta shiga cikin wani roɗo duk lokacin da ka karanta ma mutane abin da yake shari'a ne sai a samu waɗansu mutane su ce ka malam fa ya cika aljihun shi eh malam ya ci ya sha don haka yake cewa a bi su la wallahi ba mu ci komi ba ba mu sha komi ba mu ba ba san mu ba kuma ba mu taɓa sanin wani shugaba wanda zai zo a ce ya zauna tare da mu balle ba mu wani amma dai wannan shari'a ce Allah haka Allah ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma wannan ɗaya ne daga cikin muwazana bainal maslaha wal mafsada shugabannin ku yanzu suna sallah suna nuna san addini wasu shugabannin wanda addini ya ambata sannan ma iskanci suke mata annabi cewa za su rinka jinkirtar da sallah daga lokacinta sahabai suka ce to me za mu yi mu tashi mu yaƙe su da shila in dai suna zuwa suna sallar ta ku tashi ku ce za mu yaƙa su to kenan ba a ce dole shi sun zama mutanen kirki ba amma barnar da za ta faruwa lokacin da kuka taho za ku yaƙe su lokacin da za ku maganganu a kansu lokacin da za ku yi fito na fito a kansu ɓannan da za ta faruwa ta fi shugabantar ku da za su ko da ba ku jin daɗa wannan ɗan rashin jin daɗi kaɗan ne cewa kai ko dukiyar ka suka ansa idan salimat hamun rijali min raja faman malu illa mithlu qasl al-akhiri in ya zamana wuyan mutane ya kubuta daga hallaka to dukiya wanda za zamana an karba ta ka annabi ya ce wannan dukiya ba komi ba ce illa min murfasil azabir sai dai kamar a cire a kai fani a kai fa in ka cire za ta komo to wajen mafasilin shari'a in aka tashi aunawa za ka ga rayukan yan adam su ne gaba wasu ma su sa rayukan gaba akan addini saboda masu rayuka su ne ke yin addini in ba mutane duk sun mutu an kashe su wani ne zai addini wasu ne suka ce himzun nafsi shine ma ake farawa da shi wasu suka ce a himzun dini saboda ana ba da rayuka saboda addini amma za ka ga kuɗi su ne ƙarshe to kenan auna tsakanin maslaha da mafsada shine yasa aka ce abu wannan shugabanni wasu za ka samu mutanen kirki ne suna son addinin suna son masu addinin suna neman su masar addinin amma irin wasu wanda annabi ya ambata sallan ba ba su dauke ta komai hajjaji ibn yusuf zakafi ya taba sallah ta juma'a ya kusa kai da asar yana yi ɗaya daga cikin tabi'ai sai dai ya rinka yin sallah tare da nuni in ya zo ruku'i ya dan nuna wanda ke riwaya ya ce sai na gashi yana irin wani kaga kuma bai taso ya yake shi ba don haka kula da tsari na ƙasa da biyayya gare su da rishin tasowa a ce za a yi zanga-zanga ko da na baki ne ba mu yarda ba mu yarda ba mu yarda nan ba in aka taso in aka turo da sojoji ko wani abu ba a wannan taron bai wacewa sai an kashe wani to shi kuma alfarma ta ka'aba wadda take da ita a wajen Allah annabi ya nuna rai na mumini ya fi girman alfarma akan wannan ka'aba to kenan duk zanga-zanga wadda za ta sa rai ɗaya kaɗai a kashe rai ɗaya to wannan zanga-zanga ce wadda take shari'a ta hana ta to balle a taso a ce za a yi abu kaza wannan saboda maslaha da mafsada ko da abu alkhairi ne in ya zama da zai kawo sharri shari'ar musulunci hana shi take yanzu dai kaji hadisai ne muke bi aka ci karo da wa atiru umara akum ku bi gabanin kuma muka karanto muku wasu hadisan wanda ba su cikin wannan don haka zagin malamai da maida su 'yan siyasa lokacin da za su yi mutane bayani na shari'a wannan bai daga cikin ladabi ba wanda ya isa mu juye maganar Allah da maganar ma'aiki saboda shi to in aka ce muku Allah ya ce annabi ya ce ga ayatul alqur'ani ga hadisai na ma'aiki to kuma menene yayi saura Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah da ma'aiki ku bi Allah ku bi ma'aiki ku bi shugabanni mafhumul mukhalafa ana ce mashi mafhumul shart kenan in ba ku aikata haka ba kenan ba ku yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba wannan malaman usulul fiqh sun san haka idan haka a yi kokari a kiyaye irin wannan ko da ka ji baka ji daɗi ba ya haƙuri insha Allah yana zuwa wata rana in gari hankalin shi ya kwanta insha Allah za ka ji daɗi don haka a bi tsari a kiyaye haka ya kamata tsinuwa ka ce za ka tsinuwa kuma ga shugabanni ko wannan haramun ne na yajus ka kama sunan shugaba ka tsine mashi ko ba shugaba ba wanda yake gama garin mutane bai halitta gare ka ka kama sunan shi ka tsine mashi kenan in ya zama kuma za ka kama sunan shi ka tsine mashi wanda aka ce kama biyayya ka diba jeri fa ku bi allah ku bi ma'aiki ko bishiwa gabanin yaya za a cewa wanda aka ce ka bishi kuma ba a ce wai bishi cikin jin daɗi ba a'a ko da ya muzanta ba an gane ku ji ku bi abin da za su faɗa maku ko da ya baka kashi fa ko da ya anshi dokiyarka to abin da aka ce kama biyayya cikin in baka ji daɗi ba ta kaka shari'a za ta yarda ka buɗe baki ka zage shi bai halitta haramun ne a addinin tafa an gane ba wai wani kore ba ko kuma ana yi wa mutum kira ne a addinance kana buɗe baki ka zagi waɗannan shugabannin to kai ka saba ma Allah ka gane ba wai su maka komi ba irin kurum shayi ya yi daɗi kai ba a taɓa ka ba ba a maka komi ba ba abin da suka yi maka ka buɗe baki kana zagin su a'a ko da dukiyarka suka ansa suka bigi bayan ka bai halitta gare ka ka zage su wanda za ku ji ta kamar abu ne wanda yake bako yana nan cikin sahih muslim ka yi biyayya gare su ko da sun anshi dukiyarka ko da sun bigi bayan ka da don haka kenan bai halitta zagin su zagin su din nan nau'i ne na riba nau'i ne na ambata mutum da abin da bai kamata ba kenan wani lokacin zaka ga kai mai ambatawa ba abin da suka maka to kaga kana jawo ma kanka mugun abu wanda ko da Allah zai yafe dai hukunka wannan sai an tambaye ka me yasa ka zaki wani dan haka sai a kiyaye a nan da ya kamata mu dakata a nan ne kuma babi na takwa ya kare dan haka a nan za mu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi ريت ما نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين